الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى مسلمي ما سأل بركة yana daga cikin halaye waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yawa wa musulmi masu irin waɗannan halaye akwai ahuwa da kau da kai wato mutum a yi mishi laifi a cutar da shi ko a zalunce shi amma sai ya zaɓi cewa bari ya fi haƙƙinsa saboda Allah saboda neman gafara Allah saboda neman ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki wannan hali Allah ya yaba mishi a matsayin hali na gari a matsayin kuma aiki ne na mutanen kirki Allah ya ce waɗanda suke ciyarwa a cikin wadata da kunci da kuma masu gintse fushinsu da waɗanda suke mutane abuwa waɗannan Allah yana son su suna cikin mutane masu kyautatawa sannan Allah madaukakin sarki ya kwanaitar da mu zuwa ga ladan da ke cikin abuwa da rangwame Allah ya ce wanda zai abuwa kuma ya gyara tunanin shi na wurin Allah lalle Allah baya son azzalibai a wani wajen kuma Allah yana faɗaitar da bayansa zuwa ga afuwa yake cewa ku yi afuwa ku kau da kai shin ku ba ku ƙaunar Allah ya yi muku gafara ne lalle Allah mai gafara ne mijin sai na bakar siddiq da ya ji wannan zance lokacin da aka yi ma Esther Aisha radiyallahu anha kazai sai zama akwai wani yaro wanda ake cewa Misa ibn Usas sai na bakar ya kasance shi ke kula da rayuwar shi gaba daya shi ke bashi abinci da abin sha da sutura da komai amma ya samu kanshi a cikin kuskuren aukawa cikin mutuncin aiki sai raka sai na bakar sai ya bi shi yace za ka wani zai yi ne na rantsi da Allah daga yau garin ka hana taimaka mushi shine Allah ya saukar da aya cewa me yasa masu kirki da wadata a cikin za su dinga yin rantsuwa a kan cewa sun daina aikata alkhairi saboda an musu laifi sai Allah ya ce ku dinga yin abuwa kuna kau da kai shin ku ba ku san Allah ya gafarta muku na ku zunuban ne da bakar ya ji wannan ya ce na rantsa da Allah ina so Allah ya gafarta mu zunubai na saboda haka na yafe ku musu daga nan ya kafara rantsuwarsa kuma ya koma ya ci gaba da kulawa da wannan da ya masa laifi haka nan wata rana sai nan wannan sata yana halifa sai wani mutum mai suna alfarru bin qais ya ga wajensa yace ina da dan uwa bako ya zo yana so ku gaisa saboda ina neman alfarma a bashi dama ya shigo dan ya gaisa da halifan musulmai wannan mutumin da ya shigo ashe ya zo da mummunan manufa yana zuwa sai ya fara faɗan munanan maganganu yana cewa kai kuma dan kasa wallahi ka shiga kake ka ba za mu yarda ba ana cutanmu ba a ba mu abin da yake haƙƙinmu ba a yi mana adalci umar ya fusata ya tashi daga wurin zaman shi da niyyar zai shaƙe wannan mutumin ya matsa shi sai wancan da ya shigo da shi ya shiga tsakani ya ce haba sarkin mu da baka ji Allah yana faɗa cikin araf da yake cewa ka yi riko da ahuwa ka yi umarni da abin da yake kyakkyawa kuma ka kauda kai daga wawaye ya ce na rantsa maka da Allah wannan mutumin ɗaya ne daga cikin wawaye da umar yi wannan zancen sai fushi shi ya sauka ya koma ya zauna ya ba da labari yake cewa dama umar ya kasance baya tsallaka aya alƙur'ani idan an ja bai wannan hadisi bukhari ya rawaito shi saboda haka ne uwa musulmi za mu ga cewa musulunci ya kafa dokoki waɗanda za su hana musulmai aukawa cikin abin da zai ja ɗan uwansa ya fushi da shi ko abin da zai ja wani ya gaba da wani ko abin da zai ja kiyayya da ɗaukar fansa a kankanin su shi sa aka hana wato neman aure akan neman auren wani aka hana ciniki akan cinikin wani aka hana tayi akan tayin wani aka hana gulma da annanimanci da ɗaukar maganar mutane da taurin bashi da makamantansu kuma aka yi umarni da cewa musulmai su dinga yi wa junansu kyauta su dinga kau da kai da gare kukan junansu su dinga abuwa saboda su samu wannan falala Qur'ani ya buga mana misali game da abuwa wanda take babba daga sayyidina Yusuf alaihi salam mun dan sai kissa annabi Yusuf alaihi salam da irin wato makircin da ƴan uwansa suka shirya masa tun daga cewarsu mu ba ma jin daɗin yadda babanmu ya yi kusan yusufa a kanmu dan da yasa za a dinga bibita shi ba komai suka yi shawara cewa za su roƙi baban ya ba su dama su fita da yusufa in sun je za su kulla mishi wata kullakiya ko suka ce a kashe shi kawai a huta ko suka ce a'a kar a kashe shi a je batar da shi kawai baban ya daina gani shi ƙarshe suka yi itifaki suka je suka wurga shi a cikin rijiya wadda wato daga baya aka ɗauke shi ya shiga cikin halin bauta da kunci aka mai da shi garin misra sannan kuma da suka zo suka auni awo a wajensa ba su tsaya iya nan ba suka yi masa shari suka ce ai barawo kalu yasri wa qad sarqa aqullahu min qabl duk waɗannan abubuwan da suka yi masa lokacin da Allah ya bashi dama ya zama gasa a gaban shi ya fi ƙarfin su yana da ƴancin zai rama abin da suka yi mishi yana da ƙarfin hukuma me suka ce qalu tallahi لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين سكتي الله يا بيبي تاك أكم كم والله هو سيبي lokacin yana da yancin ya ce a kama su a kulle su ko a kashe su ko a kwace dukiyarsu ko a kore su a gari duk abin da ya bada doka abin da babu su amma bawan Allah annabin Allah Yusufa bai ce komai ba illa faɗinsa la tatriba alaikum yau yace a yau babu zargi a kan zargin da yake kan ku an wanke yaghfirullahu lakum kuma ina addu'a Allah ubangiji ya gafarta muku wa huwa arhamur rahim wannan ya kai matuƙa wajen nuna wato tausayi da abuwa irin na annabi Yusuf alaihi salam kuma Allah ya hore mu da mu koyi da annabawa gabaki ɗaya su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai abuwa a koda yaushe lokacin da ya ci makka da yaki aka tara waɗannan mutane na makka ga shi ga su waɗanda suka cutar da shi suka kore shi suka masa sharri suka yi nufin kashe shi ya ce musu bai kuke tsammanin zan muku a yau suka ce ai kai mutumin kirki ne kai ɗan manya ne kai baka gaji ɗaukar fansa ba ka gaji abuwar sai murmushi ya ce ku tashi ku tafi duka na yaƙi zala sallah sai bai fansa a kansu ba da irin abin da suka shekara wajen ashirin suna yi masa da cin mutunci da ƙarya da ƙage da ƙaryata saƙon da Allah ya aiko masa to haka annabawan Allah suke da irin wannan abuwa ta ban mamaki a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito da shi Ibn Majah daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ne ya kai wa musulmi wani kuskure da yayi masa ranar alkiyama shi ma Allah zai yafe masa kurakuran da yayi wa Allah musulmi ya maka kuskure ya zalunce ka ya cuce ka ko ya sa ka asara ko ya bata maka dukiya ko ya jawo maka wata sawarwara sai ka tuna abin da kai kuma kai wa Allah ka tuna girman daraja Allah da gafarar da kake ma wurin Allah sai ka tuna shi kana yafi a dalilin wannan yafiya da Allah sai kai ma ya yafi maka ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisi da Imam Muslim ya karanta da riwayarsa cewa akwai wani mutum cikin al'umma da suka gabace mu ya kasance mutum ne mai arziki wanda yake raba mutane kaya na kasuwanci da bashi don su yi sana'a duk sanda ya aika yaransa da ma'aikatan shi don su an so kuɗaɗen da yake bin mutane bashi sai ya kamce musu idan kun tarar da wani yana cikin kunci babu kuɗin nan a hannunsa ku ɗaga masa ƙafa ku ƙyale shi sai wani lokaci nabi ya ce wannan bawan Allah da aka yi tashin alkiyama aka zo ana yi masa hisabi sai mala'iku suka tarar ba shi da wani aikin alkhairi in ban da wannan kirkin na daga kafa da yake yi wa mutane a makwakwatarsa sai suka gaya wa Allah mai bisarki ya ubangiji ga bawan ka bai da wani aikin alkhairi sai dai kun samu cewa shi mutum ne mai ahuwa ga waɗanda ya kasuwanci da su ko waɗanda yake bi bashi ko da suka rike mishi kayansa sai Allah mai bisarki ya ce mu in ji Allah mun fi shi cancantar yin abuwa da rangwanta wa mutane so da aka fi kare shi a kare shi da banta haka nan abdullahi dan uwar yake ba da labarin cewa wani mutum ya zo kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ina da wani yaro da ke mun aiki a gidana yana lalata min abubuwa yana yin barna yana zalunta ta ko za ka bani dama in dinga dukan shi idan ya mun laifi sai annabi ya ce a'a ina ba ka umarni da kai masa abuwa kafa saba'in a kowane wuri wato da zai maka kuskure guda saba'in a kullum to da ka mishi abuwa guda saba'in a kullum shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gona da Anas dan Malik yana masa hidima shekara goma bai taba mishi tankiya ko ya zage shi ko ya ci mutuncin shi ballantana ya ɗaga hannu ya buke shi al-Imam Abu Bakar al-Khara'i ya kawo wata kissa a cikin tafin shi suna makarimul akhlaq wanda Ahmad ibn Hanbal ya ambace ta a cikin musnadinsa Salih ibn Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal yake cewa wata rana muna zaune da babana sai nake ce masa wani mutum mai suna fadlu al'ammaɗi ya kasance mutum ne wanda yake babban mutum yana da wadata yana da mutane da yawa ba su suka da kuɗaɗe ce wani mutum ya dogo shi ce ranka ya daɗe don Allah ka taimaka ka yafe mana abin da kake bi na bashi sai ya ce na rantse da Allah duk duniya ba wanda ya isa bi shi bashi ya ce yafe ya ce yafe masa ko dai ka biya ni ko ma da alahira to babu wani magana ya biya abin shi aka san wancan da ya biya yace sai babana Ahmad dan Hanbali kenan sai ya murmushi yace komai ba bayan kwanaki da muka yi wannan hira da shi sai babana ya ce mun kai salu na je na karanta faɗin Allah ɗaukin sarki ga man afa wa aslah fa ajruhu ala Allah sai na bibi tafsirin ta mai malamai suka ce sai na ga cewa ayat tana nufin ne ranar alkiyama idan kiyama ta tashi za a sa wani mala'ika ya zo ya yi shela ya ce ku miƙe ya ku waɗanda ladan ku yake wurin Allah ya ce babu wanda zai miƙe a wannan karan sai wanda ya afuwa a nan duniya sai mala amada ba ne kita to saboda haka na ya ma waɗanda suka dake ni a kurkuku lokacin da aka kama shi suka yi ta dukan shi ba ji ba gani yace to na yafe musu gabaki ɗaya daga cikin su wanda yake mace da wanda yake rayu duka na yafe musu yace menene riban musulmi idan a ce ranar alkiyama Allah zai sa wani abu ta saboda kaki ya fi masa hakika ya kuma yi Allah haka ake so musulmi ya kasance ya zama karimi mai afuwa mai jinna fushi mai bayar da uzuri mai yafiya da afuwa ba a so ya kasance wato wanda yake mai ɗacin hali wanda ba shi da yafiya bai san afuwa ba wanda komai aka mishi sai yara saboda haka mai kokari mu kafin zukatanmu mu zama masu abuwa da yafiya da tausaya wa na ƙasa da mu da gintse fushi da rahama Allah mai sarki zai mana rahama kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin hadisin Tirmidhi cewa masu tausayi Allah ubangiji yana tausaya musu ku tausaya wa wanda suke ƙasa Allah ubangiji wanda yake sama sai ya tausaya mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن والعدد والكسل ومن البؤل والجبن ومن غلبة الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها لا إله إلا الله صوم